الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المصلون فسوف نعيش اليوم مع الخطبة السادسة والعشرين في هذا المسجد المبارك وسوف نعود فيها للحديث عن التوحيد وأثره في حياة المسلم وقد تحدثنا عن معنى التوحيد ومكانته في الإسلام وفضيلته وما يكفر من الظلم وتحدثنا عن بعض من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله لا يتم إلا ببيان الشرك وأثره على المسلم أو على الإنسان فالشرك أيها المسلم أيها المصلون هو أعظم آفات وأقدم القبائل وأكبر الكبائر الشرك أيها الإخوة المصلون أكبر الكبائر إذ إن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن يشرك به ولا يغفر لمن أشرك به قال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام يستعينون بالله من الشرك ويخافون ويدعون الله تبارك وتعالى أن يجنبهم وذريتهم من شرها والوقوع منها وهذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات يدعو الله عز وجل قائلا وأراد الله سبحانه وتعالى هذا النص من الدعاء في قرآنه العظيم حيث يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وفي الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والشرك أيها الإخوة المصلون على نوعان نوع يخلد صاحبه في النار ونوع يعده العلماء من أكبر الكبائر ألا وهو الشرك الأصغر أما النوع الأول وهو الشرك الأكبر وهو أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله عز وجل أو تخافه أو تخشاه أو ترجوه كما ترجو الله تبارك وتعالى أو تحب ندا وتعظمه كما تحب الله تبارك وتعالى وتعظمه يا مسلمين muna kuma ta ashirin da shida ne muna tattaunawa akan tauhid da tasirin shi akan rayuwar musulmi muka jingine don tattauna waɗansu rututuwa mun dawo ne ci gaba da magana akan tauhidi amma magana akan tauhidi ba ba ta cika ba har sai an yi bayani akan shirka da tasirinta akan rayuwar mai yinta wannan mutumin kuwa ne ita shirka mafi muni ce cikin zunubai ita ce mafi sharri cikin sabon da ake ma Allah madaukakin sarki shi ne laifi kwaya ɗaya da Allah ya yi alkawari baya gafarta wanda ya aikata shi in dai mutum ya mutu yana shirka har abadan abada wannan mutum Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha annabawa da suka gabace saboda kasancewar shirka tsohon zunubi da ɗanɗan zunubi suna addu'a suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare su afkawa cikin shirka suna roƙon Allah ya tsare su ne ga annabi Ibrahim alaihi salam shine wanda Allah ya tabbatar da cewa a karan kansa al'umma ce kuma qanitan mai tabbatuwa ne mai tsayuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hanifan mai kauce ga kowane irin addini ne ba musulunci ba Allah ya ce wannan yau gobe da mushriki baya cikin mushrikai amma da kansa ya daga hannu yana roƙon Allah madaukakin sarki lokacin da yake wa garin maka addu'a yana cewa ka sanya wannan gari ya zama mai albarka mai aminci rabbi da al'adar balada aminan sai ce wa junubi Allah ka tsirantar da ni ka kare ni wa junubi wa baniya da kuma ƴaƴana zuriyata annabu da shaitan Allah ka sa da ni da zuriyata kar mu zama to masu bautar taguti masu bautar shaitan bautar tagutu da bautar shaitanu an daɗe ana yin ta sai ce rabbi inna kunna adlalla kathira min an-nas lalle waɗannan sun fatar da mutane masu yawa tun a zamanin annabi Ibrahim alaihi salam sai ce fa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya karanta wata ya bi kira na wannan cikin al'ummar annabi Ibrahim ko cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi karantarwa ta addinin musulunci wanda Allah ya aiko annabawa da ita wannan shi ke tare da annabawa fa inna rumi wa man asani wanda ya saba mini fa inna da ghafurur rahim duk da haka bai yake zamanin da sai shi Allah kai ne gafara ne Allah kai ne rahama amma Allah ne yake gafara yake rahama ya tabbatar da cewa duk wanda ya yana shirka da Allah ko wani sarki wannan mutumin ba zai samu gafara Allah Allah ka kare mu da shirka ita wannan shirka kashi biyu ce da kuma musulmi kashi na farko ita ce nau'in da duk wanda ya mutu yana ita har abada sun yi sallama da Allah shine ka zama to kana bauta wani irin yadda ake bauta wa Allah ko kana kwaɗayi a wani irin abin da ake kwaɗayi a wajen Allah ko soyayyar da kake ma wani ka zama tukunin soyayyar da ake ma Allah ko ka girmama mutum ka kambama shi ka ga kimar shi irin yadda ake kambama Allah ake girmama Allah ake gani kima Allah wanda duk yayi wannan tabbas bai da aljanna bai da rabo a wajen Allah nau'i da biyu shi wanda bai kai wannan tasiri ba amma duk da haka malamai suka ce duk zunubin da za ka kawo a duniya ya fi shi girma shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akhwaru ma akhwaru alaikum ashirku al-asghar mafi munin abin da nake ji ku tsoro a bayana ita ce ashirku al-asghar yar karamar shirka aka tambaya me ce ce yar karamar shirka yace riya ita ce riya kai aiki da mutane su gani kai aiki da mutane su yaba ka yi aiki don yan miliya su kura ka yi aiki dan a ce wani yana yi ka yi aiki dan a bada labarin ka manzon Allah ce wannan shine abin da na kowanne ya ce musu wasu kuma zamanin da bidiya ta mai da duk wani mai ikhlasu sai ba ya da ikhlasu in ba Allah madaukakin sarki ya ba shi gudunmawa ba duk yadda ka kai da kokari wata kalmar tun daga gefe da wata duniya zai yi aiki zai yada kuma za ka ji daɗi in ba ka yi sa'a ba sai ta wata ba ka yi manzo Allah ya san da labarin abin da zai zo har zuwa kiyama yasa yake cewa akhwafu ma akhwafu alaikum ashirul asr dan haka duk wanda zai yi ibada duk wanda zai kwarai duk wanda zai yi addu'a duk wanda yake da bukata duk wanda zai girmama wani to ya zama to Allah ba da kudin sarki ne ya cancanta da ba in wa za ka ga girmansa ka ga martabar shi ka kambama shi ka roƙe shi ya zama to kana ƙaunar shi ba za ka tsallaka dokar shi ba lallai ya zama to Allah ba da kudin sarki ne sai mutum ya yi wannan ya tsallake shirka in za ka kwasa wani cikin waɗannan abubuwan har yanzu kana cikin wanda suke da ƙalubalen samun aljanna haka duk abin da za ka yakata ka yi tsanani da dama wannan mutane suna ganin ka ko ba sa ganin ka mutane ka burge su ko ba ka burge su ba za a dora ko ba za a dora ba ka zaman to cewa kai ne dan Allah madaukakin sarki dan Allah ya baka lada Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kadhib ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بين الله تبارك وتعالى السبل المتخذة من الشيطان اللعين الذي اتخذها سبلا ليضل بها عباده قال الله تبارك وتعالى لما أخبر عن الشرك ومآله قال عقبها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الشيطان يبين السبل التي يضل بها عباده قال ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنه فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من السبل المنتخبة من الشيطان اللعين أنه يضل عباد الله حيث قال ولأضلنهم وما معنى لأضلنهم أي ليضلهم عن السبيل المستقيم وعن الصراط المستقيم ولا يضلهم عن السنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيضلهم عن سنن الأنبياء والمرسلين ولا أضلنهم ولا أمنينهم أي لا أسوفنهم لا أجعلنهم لا يتوبون إلى الله وأسوف لهم الحياة يرون أن الحياة كثيرة أو الحياة مديدة ولأزينن لهم طول الأمل ولأزينن لهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يشقون آذان الأنعام يجعلونها علامة للشرك السائمة منها والبحيرة قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله من ظهيرة ولا سائمة ولا وصية ولا عامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال بعض العلماء خلق الله هنا دين الله تبارك وتعالى ولا أجعلنهم يغيرون دين الله تبارك وتعالى وفي رواية أو في قول للعلماء ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله الخلق الظاهري منها الوشم والنفس والتفريج بالجسم قال عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامشة والمتنمشة والمتفلجات للحسن المتغيرات لخلق الله يا أخوة المسلمين هل يريد الشيطان يا القول في فتنة su ne Allah ya faɗa a bayan ya yi alƙawari baya ya farka wani shirka shi kenan ya rantse cewa sai ya fatar da duniya ya zai fatar da duniya ya ɗauke su daga kan tafarkin annabawa ya ɗauke su daga kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su daga hanya ta tauhidi duk wanda ya ɗan yayi nasarar ɗauke shi daga hanya ta tauhidi wannan mutum ya bata ya zama dan kungiyar shekara ya malaki na biyu wala umanniyannahu zan sa mutane su zama ko masu dogon guri su ga rayuwa tana da tsawo tana da faɗi ba za ta kare da wuri ba zan yi zan yi zan yi kaza saura kaza zan yi kaza saura kaza waɗannan gurin mutane ba za su kare ba har sai da da su ya kare zan sa ba za su tuba ba saboda suna kallon rayuwa da tsawo ɗan sha takwas yana ga mai maso duniya ba ɗan ashirin yana ga mai fara ba dan arba'in yanzu ya fara gida ya aure dan hamsin yanzu yake ganin duniya ta buɗe ka gangaro ritaya kana ganin yanzu ne za ka fara rayuwa ya za a nemi contract ya za a nemi sana'a ya za a kama kaza kowa shi dan ya yi alƙawari sai ya je a wasu dogon in an je ba dogon wuri mutane ba sa tuba zuwa ga Allah ba sa tuna cewa rayuwa tana da ƙanƙanta ba sa tuna cewa ajali da zuwa kowane lokaci wannan kuma ne yana wada amara da wada yubatti kunna ala da ala yace nayi alƙawari zan sa su rinka tsada kurmin da gobi suna alama wanda ake ba wa mushrike ko ana ba wa gumaka wanda a jahiliya suke kira wasu a ce musu bahira wasu a ce musu wasila wasu a ce musu ha wasu a ce musu ga su na dai suna da yawa na cikin mushrikai waɗannan alama ce ta shirka mushrikan yayi alƙawari sai wannan ta hawa ya so sake cewa idan ƙarshen al'amarin ya zo wani amur da fara yi gaiyo da kalmama zan musu umarni sai sun jirkita halittar Allah madaukakin sarki jirkita halittar Allah madaukakin sarki Allah ya ji kan magabata abin da ya bayyana a gare su menene jirkita halitta sai suka ce za su jirkita addinin Allah ana kan musulunci za a dawo kan shi shi abin da ya bayyana a gare su amma wanda yake rayuwa a yanzu jirkita halittar Allah madaukakin sarki a fili take ba ta da tawuni tun a zamanin manzon Allah an samu wanda suka fara jirkitawa Abdullahi Mas'ud ya bada labarin su cikin hadisi su ne waɗanda suke yin shawa zane da ƴan wasu suke ko ƴan gambe ko ƴan gwal kullum wannan zanen da aka yi cikin hannu ko kirji ko baya wani hoton tattara wani hoton susu wani hoton mulkinsa wani hoton aƙidar da yake wannan abin shine ake kira alwashi manzo Allah ya ce Allah zile wa wanda ya yi wannan alama a cikin shi wanda ya yi wannan mutane wannan alama Allah zile musu albarka mata da Allah madaukakin sarki ya yi su a sirban da yake so da ya mutu sai suka yi tuno wani alama shi ne su aske gashi gira kuma sai su ja nasu da jagira su yi shi yadda suke so su gyara yadda suke so abin da ake kira announce manzo Allah ya ce Allah zile wa wacce take cire giranta da wanda take zuwa a cikin wanda gida Allah zai yi mata albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda mutafani za ta yi jama'a da matar da take buɗe hakurin da sai shiya ta fito dan ta zama ta ƙara kyau sai ce wannan ma Allah ya tsire mata albarka su ne masu canza halitta Allah ba amma da yake bibiyar zamani ayo canza halitta Allah ba da zai da ba fili take ana da kungiya shahararriya ta halittun mutane sai da zuwa zai yi musu albarka su ne suke ce musu lbgt ko lgbt lesbian gay bisexual transgender yan lesbian sun canza halittar alamar mu'amala ce tsakanin mutum da mutum ko namiji da mace ita ce sunnar da Allah ya halicci duniya a kanta sun canja ba su kan wannan siffar canja halitta ce ta Allah mu da wani sarki shi da yayi alƙawari su zai sa mutane su zama da kungiye shi haka ɗan homo su ne ɗan gay su ma suna canja halitta Allah mu da wani sarki ne ƙato da ƙato suna biyan sha'awa kamar yadda dabbobi suke hatta a cikin dabbobi wanda Allah ya haramta a cikin su wasu al'ada ta wannan su ne aladu zinanu su suke da wani al'ada wannan ce ta halitta ce ta amma sai masu neman mutane ta hanyoyin guda biyu by sexual ko ne mata da za su ko a nemi su ta gaba a nemi su ta baya ko namijin da zai nemi ɗan uwansa maza ya nemi ɗan uwansa mata kuma a nemi shi dukkan su suna da ƙungiyar shahada guda ɗaya sai kullum ƙarshen su suna yi kansu transgender wanda ake canza halittarsu daga wani launi su koma wani launi namiji a maida shi halittar mata ko mace a maida ta halittar namiji wannan alƙawari ne da shi da yayi shi zai halittar da al'umma wala amuranahum fala yughayyiru la khalqallah wa man yattakhidhu shaytana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina lalle duk wanda ya riƙe shaytan a matsayin mace al'amarin shi wa bayan Allah wannan mutumin ya yi asara asara mabayyaniya Allah ka tsare mu daga bin tafarki shina Allah ka tsare mu daga bin tafarki shina Allah ka tabbatar da mu a kan kyakkyawan hadirinka ka tabbatar da mu a kan tauhidi ka tabbatar da mu a kan ikhlasi Allah ka nisantar da mu daga shirka ka nisantar da zuriyar mu daga shirka Allah ka tsare mana imanin mu ka raya mu muna musulmi ka kashe mu muna musulmi Allahumma la tada'a lana dhanban illa rahmata wala hamman illa farajta ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رجا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله امركم بشيء ابتداه بنفسه وثناه بملائكته وثلثه بكم قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واوصيكم بوصيه الله عز وجل حيث قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله